الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى باب التعوذ باب التعوذ تاويد هكذا نيمان صري كنا تاويد هكذا تو yanda ake neman isti'aza a cikin sallah kafin a fara sallah kenan ko قال أخبرنا عبد الواحد المليهي قال أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن ابن أبي شريح قال أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد ابن عبد العزيز البغوي قال حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عمرو بن مرة سمعت عاصما عن ابن جبير ابن مطعم عن أبيه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قال yace ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yusalli yana sallah sai ce fakabbara sai ce Allahu akbar yukalu kabbara idza qala Allahu akbar fa qala sai ce Allahu akbar kabiran ثلاث مرات والحمد لله كثيرا ثلاث مرات وسبحان الله بكرة واصلا ثلاث مرات اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه قال عمرو نفخه abin da ake ce ma nafhu al-kibru wa naftuhu ash-shi'ru wa hamzuhu al-mauta al-mauta zai fassara kuma wayannan kalmomi qala abu ubaidin al-mautatu al-junun hauka kenan ko sammahu hamzan minan nakhsi wal gamzi abinda ya saka ce mishi hamzan minan nakhsi wal gamzi ya zungure mutum shi dan kenan wa amma shi'ru inna ma sammahu nafsan abinda ya sake ambaci waka kuma yace nafsan li'annahu kashay'in yanfutuhu al-insanu min fihi kama abu ne da kake tofar da shi daga bakinka wa yuridu wallahu alam yace abinda ake nufi wallahu alam ma qalat ma qala al-mushrikuna fi an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi لأنه رؤية رخصة في الشعر من غير ذلك ويسبب أن رويت سسوتي أتكين واكا ونفخه يعني أن الشيطان abin da saka ce nafhu ai shaitan yanfuhu fi jawfihi zai zo ya busa a cikin cikin mutum hatta yu'azzimuhu fi nafsihi ya busa a cikin cikin mutum sai mutum ya rinka ji da ya girma yana ji da girma har girman kai ya shiga fa yadkhuluhu lidhalika al-kibru sai ya zama kuma mai ji da kai shi yana girman kai shaitan ne yake kumbura mishi wannan yake saka mishi wannan shaitanci wa qawluhu Allahu akbar kabira قيل نصب كبيرا على القطع نكرة خرجت من معرفة وقيل كما أكتشي أبند أكي نفشيني نصب بإضمار الفئل أي مش نسباني سبود أم بوي فئلي وانا فئلي أكبوي أي كأنه أراد أكبر تكبيرا هل فهمت؟ باب وجوب قراءة الفاتحة باب وجوب قراءة فاتحة الكتاب جزء القراءة كنا إمام البخاري أنا لقاه في جزء القراءة جزء القراءة خلف الإمام إيه أن تو شكروا 1974 كنا ko 5 da kowace shekara jami'ar islamiyya aka ba da hutu ana samun hutu wata uku to sha kawo sunan na kin littafai za a yi musabaka kenan kowa zai zabi abin da zai je rubutu a kai ya kawo kafin a dawo makaranta to sai aka kawo juz'ul qira'a khalfal imam yana ciki abin da nake rubutu a ciki shine aqida tafsir hadis ba na shige wannan aqida tafsir hadis wata rana dauki biyu ko uku ko biyu ko ban taba daukar daya ba an fahimta daga nan na zo ɗaya nan na zo sak na biyu nan na zo ɗaya nan na zo na biyu can na zo ɗaya to shi wannan juzul kirama khalfal imam akwai wani rawi shikenan haitan bin kulayb mun ka karatu ya wuce muna so da yawa sai da muka samu kusan wata kusan wata ɗaya ko kwana arba'in muna neman wannan tarjama shi muka kasa yin tarjama shi yasa amma da yace wani shine wani san ce lura wata rana zai sauke muku abu sunan da aka kawo cikin zuwa qira'a duk littafin da za ka karanta ba za ka samu ba muka yi tafama muka yi tafama muka yi tafama to sai na zo ba yadda ake a gano ba a bari a yi karatu duk an je shi a karanta darajaman malamai duka baki daya shi na zo cikin alkhatibul bagdadi tarihi bagdada sai na samu ashe ga sirrin abin da ya samu ku kasa fahimtar sunan to mu biyu ne muka samu da wani yaro wani yaro iraq ne iraki amir dan iraq ne shi ya zo min na biyu ni na zo na shi farko shi ya zo min na biyu mutumin iraq ne muna to kuma kowa ya samu abu koyewa yake rana ɗaya ya zo da safe makaranta na ce ka san su wannan mutumin da aka sha wahala ya ce a na ce gashi na mika mai shi na ba shi je ka kare ka biyu ne na biyu to me ya koyi ilimi amma duk da shi shi ya zo min na biyu جزء القراءة خلف الإمام كده ده تفسير سورة الفتح ده لا إله كلمة التقوى لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم duk sai da aka yi rubutu a cikin su kuma suna nan alhamdulillah wujubu qira'atil fatihatil kitab wajib yace babu wujubi qira'ati fatihatil kitab wai me kenan a wajen akan wannan magana karanta fatiha a cikin sallah mai hukunci to an bambanta cewa kana liman ko mamu ko menene da menene aka ce duk wanda ya sallah ko liman limanci kake ko mamu ne kai ko bayyane aka yi ko koyi aka yi dole ka karanta fatiha ke an fahimta قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ومحمد بن أحمد العارف قال أخبرنا أبو بكر أبو بكر الحيري قال حدثنا أبو العباس الأسم وحول السند قال وأخبرنا عبد الوهاب ابن محمد الكسائي قال أخبرنا عبد العزيز ابن أحمد الخلال قال حدثنا أبو العباس الأسم قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت riwayan sanadin daga ubadat ibn samit ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala anna rasulullahi sallallahu wai me kenan qala yace la salata liman lam yaqra fiha bi fatihatil kitabi la salata liman lam yaqra fiha bifatihatil kitabi da hausa wai mai kenan babu sallah ga wanda bai karanta fatiha a cikinta ba babu maganan kana liman ne ko mamu ko an bayyana ko an ɓoye an fahimta قال وأخبرنا أبو عثمان الضبي قال أخبرنا أبو محمد الجراهي قال أخبرنا أبو العباس المحبوبي قال حدثنا أبو عيسى قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان ابن عيينة وحول السند قال وأخبرنا أبو سعد أحمد أحمد ابن محمد ابن العباس الهميدي قال حدثنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو النصر أبو النضر محمد بن محمد بن يوسف الفقيه قال حدثنا عثمان بن سعيد ومحمد بن أيوب قال حدثنا علي ابن المديني قال حدثنا سفيان بهذا الإسناد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله صلى الله عليه وسلم يأتي لا صلاة باب صلى لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وند بكرن فاتحة با معنى دي صلى لكي بكرن فاتحة با با كان صلى باب وأن صلى هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن علي بن عبد الله وأخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وإسحاق ابن إبراهيم وعمر الناقد كل عن سفيان أنا جئت مالكية أيضا وقرأت فاتحة dama malikiya akwai abubuwan da ba su yi a cikin sallah ba su duwa wa istifta ba amin ba karanta mai ya ce waƙra'e waƙra iza ƙara al'imamu mukhafitan waskut iza ma kana za'i ilani wa in liman ya karatu koye ka karanta fatiha amma in yana karatun bayyane karka karanta karka yi karatu sai mu kuma ka ce اقرأ واقرأ إذا قرأ الإمام مخافتا وكذا إذا كان ذا إعلان إن يا بوي كرنتا إن يا بينا ما كرنتا دون أنت باب صلى الله عليه بكرنت فاتحة قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري قال أخبرنا محمد بن أحمد بن محمد بن معقل الميداني قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا مأمر عن الزهري بهذا الإسناد قال لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن فصاعدا والنبي كرنت فاتحة با لكم أبن دي سمد حكا قلت تمالا زي بيانكو مالا يتي أكثر أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم على أن الصلاة لا تجزئ إلا بقراءة فاتحة الكتاب suka ce sallah ba ta ingantuwa sai in ba ta inganta sai in an karanta fatiha idza kana yuhsinuha in yana in ya iya fatiha minhum a cikin wannan manyan malamai daga sahabbai umaru wa aliyun wa jabirun wa imran ibn al-husayn wa ghayruhum min as-sahaba waɗannan su ne waɗanda suka ce in dai mutum ya iya fatiha ya yi sallah bai karanta fatiha ba ba shi da sallah ko liman ne ko mamuni an karanta bayyane ko koyi wa bihi yaqulu ibn al-mubarak abdullah ibn al-mubarak wa shafi'i da imam shafi'i wa ahmadu wa ishaq duk waɗannan mazhabin su kenan wa zahaba qaumun ila annahu wa aysu malamai kuma suka ce la yata'ayyanu alaihi qira'atul fatiha wai ba lallai ne karanta fatiha ba duk abin da ya karanta cikin alkur'ani da ya maudadin fatiha ya yi me yasa wa huwa qawlu ashabir ra'ayi ahnaf kenan saboda me me cece hujjar su suka ce ai Allah ce li qawlihi subhanahu wa ta'ala faqra'u ma tayassara min faqra'u ma tayassara min ai ba shi kenan ba faqra'u ma tayassara minhu to kaji za ka ji abin da malamai suka faɗa wani ƙauli fi hadith abi huraira lil arabi sun makara bi ma ta yassara ma aka min alƙur'ani wannan duk jumloli ne aka kawo su ba a tafsili aka yi ba to tafsilin shi ke bayyana abin da wa'annan duke suke nufi fatiha wa huwa inda al'akari na fi man la yuhsinu fatiha waɗanda su malamai suka ce waɗanda fakra umar ta yi sarar alkurani wa kirama ya ce wanda bai iya fatiha ba kenan kaga tawili ko kaga an samu tawili ko an huwa mujmalu suka ce a ai mujmali ne fakra umar ta yi sarar min alkurani haza mujmalu menene mufassiruhu la salata illa bi fatihatil kitab wa yahtamilu annahu arada bihi sura suratan bi ainiha ويعتمد أنه أراد به كل ما وقع عليه اسم اسم اسم قرآن فيهمل هذا المجمل على ما فسره في حديث عبادة وغيره بماذا فسره في حديث عبادة لا صلاة لمن يقرأ الفاتحة لا بد من قراءة الفاتحة قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زاهر ابن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن أنه سمع أبا السائب مولى هشام بن زهرة يقول سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ناجي أبو هريرة فدتي ومن ظن الله صلى الله عليه وسلم يأتي من صلى صلاة دون دي صلى قوة إرن صلى لم يقرأ فيها بأم القرآن bai karanta fatiha a cikin wannan sallan ba fa hiya khidajun hiya khidajun hiya khidajun ghairu tamamin sallan bata cika ba qala fa qultu to sai wanda ke magana da shi sai ce ya aba huraira inni ahyanan akunu wara al imam ya ba hurera wata rana ina bayan liman ne mamu wani ke ya zai faga maza zira'i she zungure she ce ikra biha ya farisiyun fi nafsika ka karanta fatiha ko da a cikin zuciyarka saboda mai fa'in ni samitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya kulu saboda ni na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana fadar cewa qala Allahu Allah madaukakin sarki ya ce qasamtu salata bayni wa bayna abdi nisfaini na raba sallah tsakani na da bawa na gida biyu rabi na wa rabi na bawa na fa nisfu hali wa nisfu hali abdi wa li abdi ma sa'ala kuma abinda bawa na ya roka zan bashi qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace iqra'u ku karanta yaqulu al-abdu bawa na fadar cewa alhamdulillahi rabbil alamin dukkan yabo da godiya da yabo da jinjina da ko menene lillahi milkul lillahi اللام للملك او للاستحقاق الله كدai ya cancanci wannan rabbil alamin ubangijin talikai yaqulu allah hamidani abdi in ka fada ka sai ce sai Allah ce bawa na ya gode min wa yaqulu al abdu sai bawa kuma ya ce arrahmanir rahim arrahman mai gaban jin kai arrahim mai ke babban jin kai a lahira mai gaban jin kai a duniya zai ba musulmi da kafiri da kowa da kowa tunda Allah madauki sarki shine rabbu shine ya halicci halittarsa baki daya Allah ya halicci ka karayu shekara ɗari ko kafiri ne ko menene Allah zai bashi abinci zai bashi lafiya zai bashi abin sha zai abinda duk rayuwa ba za ta yi ba sai da shi Allah zai bashi ba sai musulmai ba wannan duniya Allah zai bayar kowa da kafin da mene zai sha iska zai sha ruwa zai ci abinci in ya ma fiye noma zai fi kowa samun abinci shine ar-rahman kenan mai gamamman jin kai a duniya jin kan Allah a duniya bai kebanci musulmai kadai ba a'a har da kafirai ar-rahim mai kebabban jin kai a lahira jin kan Allah a lahira kafiri ko kankani ba zai samu ba sai musulmi an fahimta يقول الله أثنى علي إن أبدي سي الله سي باوانا يا يبي ويقول العبد باوا يتي مالك يوم الدين مملكين رانا الك... رانا الدين رانا القيامة كينا مملكين رانا القيامة دنيا وكي ملكة الله كي ملكة يقول الله مجدني عبدي باوانا يا جرمما يقول العبد إياك نعبد وإياك نستعين إياك كي كأي نعبد مكي بغتتاوى وإياك لغريك كما كأي نستعين مكي نمان تيمكو هذه الآية بيني وبين عبدي شيء الله شيء وأن آية سكانينا لدباوانا ولعبدي ما سأله abinda bawa na ya rauka zan bashi saboda fatiha kenan za ka su ne tun da ka fara fatiha har zuwa nan yanzu za ka roki abinda kake son ka roka tun daga farko fadanci kake yi kana shimfida kana jinjina kana roƙon Allah kana yaba Allah kana yi masa kirari kana masa komai to yanzu za ka roki abinda kake so tun daga farkon fatiha har zuwa nan yanzu za ka roki abinda kake so yaqulu abdu bawa na faɗan cewa ihdina siratal mustaqima Allah ka shiryar da mu tafarki mai kakken tafarki wanne ne mai kakken tafarki mai kakken tafarki siratal ladina an'amta alaihim tafarkin waɗanda kai wa ni'ima daga annabawa da manzannai ghairul maghdubi alaihim Allah ba ka ba tafarkin waɗanda kai fushi da su ba yahudawa kenan wala dhalina kuma kada ka shirye da mu tafarkin fattattu annasara sai Allah ce fa haula ila abdi wa li abdi ma sa'ala sai Allah ce wa'annan din na bawa na ne abinda bawa na ya roka zan bashi ya roke ni zan bashi bara tun daga farkon fatiha kenan alhamdulillah rabbil alamin arrahman arrahim malik yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdo dukkana ta jinjina kana shimfida kana fadanci kana ka yabi Allah ka gode ma Allah dan ka roki Allah ya baka abin da kake so to sai yanzu ka zo ka ce ihdina siratal mustaqim ya Allah madaukakin sarki tsayuwa da nayi da duk waɗannan fadanci da nayi da jinjina da meye da menene abinda nake roko Allah ka shiryar da ni ta farki madaidaici wani irin tafarki madaidaici sai ce tafarkin waɗanda kai ma ni'ima na daga annabawa da manzannai ghairul maghdubi alaihim Allah ba tafarkin waɗanda kai fushi da su ba suwa Allah ya fushi da su yahudawa wala dhallina ba kuma tafarkin waɗanda batattu ba mana kana roƙon Allah ya kare ka daga barin tafarki yahudawa me yasa yahudawa ka ce maghdubu alaihim suna sabawa Allah ne da gangan sun sani suke sabawa Allah su kashe annabawa da manzannai ba abin da ya musu zafi saboda ja'irci da kafirci a cikin zukatansu addalluna kuma nasara kenan saboda me su kuma suna bautatawa Allah akan jahilci wannan suna yin jafa'i wayannan kuma suna yin biyayya har sun tsallake sun wuce inda aka aka tsayar da su to shi yasa kai musulmi kake roƙon Allah madaukakin sarki ya kare ka daga hanyar Yahudawa ya kare ka daga hanyar Nasara an fahimta kullun zaka tsaya gaban zatin Allah madaukakin sarki da da asuba raka'a biyu zaka karanta Fatiha so nawa da azhar raka'a hudu zaka karanta Fatiha so nawa la'asar so hudu magariba so uku isha so hudu so goma sha nawa kenan kullun so goma sha bakwai zaka tsaya gaban Allah kana roƙon Allah ya raba ka da tafarkin Yahudu da Nasara kuma kana sallame sallah sai ka je ka shiga hanyar Yahudu da Nasara da kanka da zahar kuma ka zo kai to kana wasanni kenan tsakaninka da Allah ba da gaske kake yi ba inda gaske kake yi duk abin da ya zo sai ka auna shi yanzu yanzu fa na gama da ubangiji na na ce kaza kaza kaza wannan abin tafar ina me yake me da me ya dace tafarkin annabawa da manzannai ko tafarkin yahudu ko nasara kana ganin shi cewa hanyar annabawa ne da manzannai sai ka shiga gaba gadi ba ka jin shakkan komai in ya ce hanyar yahudu ne da nasara suka ce a ba hanyar mu bace to ai zaka samu kudi zaka samu mulki zaka a ba hanyar mu bace ba su je su yi babu komai ba abin da zai musu ba inda zai kai su ba inda zai kai su duk wanda ya tara mulki ko kudi ba ta hanyar annaba da manzannai ba wallahi ya tara aiki wahada haka ba shi da ku ba zai taba hutawa ba ai ba zai taba huta wahalhalun da ke ciki wahalhalun da ke ciki duk Allah ya so ya wahal da kai ba zai yi wahal da kai zai yi wahal da kai هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن قتيبة عن مالك وسميت فاتحة الكتاب أم القرآن أبن دي ساعة فاتحة أم القرآن أور القرآن لأنها أوله وأصله مفهوم؟ وسميت مكة أم القرى مكة كما أجبت أم القرى لأنها أول الأرض سبب إتتي فرق كسا الدنيا وأصلها كما إتتي أصل دكسا ومنها دهيت daga ita aka shimfida kasa wa qawlu subhanahu wa ta'ala wa indahu ummul kitabi ay aslul kitabi asalul littafi wa huwa alladhi inda Allah littafi daga nan ake indahu ummul kitab qala abu sulaiman al-khattabi qawluhu fa hiya khidajun ma'anahu naqisatun naqs fasadin wa butlan kaga sharhi daga malamai wanda suka san me ake faɗa ko naqisatun ay naqsa fasadin wa butlanin ba naqsa nuqsanin ba naqsa nuqsanin tawayayye ne sallar ta yi amma ba amma wannan naqisatu naqsa fasadin wa butlanin wai mai kenan sallan ta ɓace babu ita taqulu al-arabu akhdajat an-naqatu idza alqat waladaha wa huwa damun akhdajat an-naqatu ay taguwa ta akhdajat ta jefar da abu ta yi ɓari walhidaju ismun mabniyun alaihi waƙila wa hiya khidajun ai zatu khidajin ai nuqsanin waƙila ma'anahu muhdajatun أقيم المصدر مقام الفعل كما قالوا عبد الله إقبال وإدبار أي مقبل ومجبر عبد الله إقبال وإدبار أي مقبل ومجبر ويقال خدجت الناقة إذا ألقت ولدها قبل أوان النتاج أنت جيفر أنتك أنت معنا بريك وإن كان تام الخلق كودا أتي حلتا ياتك أتكي أما لو كتبت وش بك أكا جيفر دش wa akhdajat idza waladatu naqisan khalqi ana cewa kuma akhdajat in ta haifi dan bai cika ba halittarsa ba ta cika ba wa in kana li tamam al hamli wa minhu qila li dhi astudiya mukhdaju al yadi ay naqisuha wa qawluhu qasamtu as salata bayni wa bayna abdi nisfayn fadar Allah madaukin sarki na raba sallah tsakani na da bawa na gida biyu yuridu bis salati al qira'a abinda ake nufi da as salatu na al qira'a قسمت القراءة بيني وبين عبدي نصفين كما قال الله سبحانه وتعالى mecece hujjan wannan fassara yace ai Allah madaukakin sarki yace wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha ma ma'ana wala tajhar bi salatika bi qira'atika ko qila ma'anaha alqira'atu wa qala Allah subhanahu wa ta'ala wa qur'an al-fajr inna قرآن الفجر كان مشهودا وقرآن الفجر قراءة الفجر كنا أي صلاة الصبح صلى أصبع فسمى الصلاة مرة قرآنا والقرآن مرة صلاة ترى لك شيء الصلاة القرآن وترى لك شيء القرآن الصلاة دي حالتك كنا يدل ذلك على تفضيله الفاتحة وحقيقة هذه القسمة منصرفة إلى المعنى لا إلى متلو اللفظ hakikan ma'anar fasar wannan yansarifu ila ma'ana ma'anar ake duba ba lafazin ba wa zalika anna hadhihi sura nisfa sana'un saboda suratul fatiha rabinta yabo ne da godiya da Allah wa nisfa mas'alatun wa du'a'un rabin kuma roko ne ana rokon Allah ne ana addu'a ne ana rokon Allah wa qismu sana'i yantahi ila qawlihi inda ka faru kana yabon Allah kana jinjina wa Allah duka yana karewa iyyaka na'budu wa iyaka nasta'in ko a'a iyaka na abu iyaka nasta'in cikin roko ne ko ko cikin sana'i ne eh ina mana addu'a iyaka yace wa qismu sana'i yantahi ila qawlihi iyaka na abu bangaren yabon Allah yana karewa ne zuwa iyaka na abu to wa iyaka nasta'in cikin me zai shiga roko kenan ko sai me dalili akan haka eh wa iyyaka nasta'inu muke ina mana nasta'inu muke neman me to ba ba ba ba ka mika kogonka kenan ba wa baqi sura du'a'un wa yastadillu bi hadha alhadith man la yarab tasmiyata ayatan min al-fatiha yace wa'ansu suna cewa bismillahir rahmanir rahim ba aya ba ce cikin fatiha li'annahu lam yabda biha wa inna ma bada'a bilhamdulillah an fahimta azancin su kenan wa ikhtalafa ahlul ilmi fiha malamai sun ƙari juna ilimi a cikin bismillah juz'i rabin aya ce cikin alqur'ani ko a'a ba aya bace fa dhahaba jama'atun ila hadha wa isma malamai mazhabin su kenan abinda suka faɗa يروى ذلك عن عبد الله بن مغفل وبه قال مالك بسم الله با آية بتي تكن فاتحة با والأوزاعي وأصحاب الرأي وعليه قراء المدينة أكا حكا كما مكرا تم مدينة سكتي والبصرة ما سوك أنا رمو من مدينة بصرة أكا مذهب دسكتين وذهب جماعة إلى أنها آية من الفاتحة wayansu manyan malamai kuma suka ce ai bismillahir rahmanir rahim aya ce cikin fatiha wa huwa qaul ibn abbas yace mazhabi ibn abbas kenan wa abi huraira wa ibn umara wa bihi qala sa'id ibn jubair wa ata'un wa ilayhi dhahaba ath-thawri wa ibn al-mubarak wa shafi'i wa ahmad wa ishaq wa alayhi qurra'u makkah wal kufa mazhabin alarammomin makka kenan da kufa wa aktar fuqaha al-hijaz da mafi wahtaju bima da mafi yawancin malaman fikihu na kasan hijaz makka da madina kenan me yasa wahtaju suka kafa hujja da me bima akhbarana umar ibn abd al-aziz qala akhbarana al-qasim ibn jafar al-hashimi qala akhbarana abu ali al-lu'lu'i قال حدثنا أبو داود قال حدثنا حناد بن السري قال حدثنا ابن فضيل عن المختار بن فلفل قال اتي سمعت انس بن مالك يقول qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yace naji Anas dan Malik yana fadar cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace unzilat alayya anifan sura suratun an saukan min da sura faqara da suran da aka sauka masa sai manzo Allah ce bismillahir rahmanir rahim inna a'tainakal kautsar hatta khatamaha meke nake an sauka min da sura wace sura yace bismillahir rahmanir rahim inna a'tainakal kautsar har ya kai karshen ta qala hal tadruna mal kautsar sannan ce kun san mece shi al kautsara qalu allah wa rasuluhu a'lam Allah da manzansa su suka sani qala fa innaha nahrun wa adanihi rabbi fil janna wata korama ce da Allah ya min alkawari a cikin aljanna Allah ya shayar da mu daga cikin wannan to wannan yana nuna cewa Fatiha bismillah tana cikin sura kenan هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن علي بن مسهر عن المختار ابن فلفل قال أخبرنا عبد الوهاب ابن محمد الكسائي قال أخبرنا عبد العزيز ابن أحمد الخلال قال أخبرنا أبو العباس الأسم قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عبد المجيد عن ابن جريج قال أخبرني أبي عن سعيد بن جبير يتي ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم ولقد آتيناك سبعا من المثاني تبس يتي سبعا من المثاني والقرآن العظيم هي أم القرآن أم الآية تتي أم القرآن كينا سورة قال أبي وقرأها علي علي سعيد بن جبير حتى ختمها ثم قال بسم الله الرحمن الرحيم الآية السابعة abin da hujja kenan na cewa bismillah yana cikin abin nan قال سعيد قرأها علي ابن عباس كما قرأتها عليك يتي عبد الله بن عباس ne karantar da ni kaman yadda na karantar da kai thumma qala sana sai bismillahir rahmanir rahim al ayatu sabi'a qala ibn abbas fadakharaha lakum fama akhrajaha li ajli li ahadin qablakum ya ajiye muku wannan bai tabba tabba wani bagabannin ku وإن كان في سند هذا الحديث كلام وذهب ابن المبارك والشافعي في في قول إلى أنها آية من كل سورة أكتي بسم الله الرحمن الرحيم آية أتكين قوة سورة إلا التوبة سيدي سورة التوبة والآخرون قالوا ويسمع لما يكون سكتي هي من من الفاتحة سكتي أي بسم الله الرحمن الرحيم جنا تكين فاتحة وكتبت في سائر السور المفصلة alkur'anan da ake karanta yanzu da aka fara bismillahir rahmanir rahim bashi alhamdulillahi rabbil alamin aya ta yake arrahmanir rahim har zuwa karshe sha samu aya nawa to yanzu akwai alkur'anan da bismillahir rahmanir rahim aya daya alhamdulillahi rabbil alamin aya biyu arrahmanir rahim aya uku an fahimta akwai su haka باب افتتاح القراءة بالفاتحة وترك الجهر بالتسمية باب اللي يزور إن كان صلى ذاك يقرأتو مغربة كو إشا كو أصبع ذاك فارا نيجا كي سيد فاتحة باسيكا باسيكا بسم الله الرحمن الرحيم me ake korewa a nan fadar bismillahir rahmanir rahim ko bayyanawa bayyanawa qala akhbarana abu hamid ahmad ibn abdullah salihi qala akhbarana abu umara بكر بن محمد المزني قال حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله حفيد العباس ابن حمزة قال حدثنا أبو علي أبو علي الحسين ابن الفضل البجلي قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد قال أخبرنا قتادة وثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين من رواية من رواية عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم منظر الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر دا أبو بكر وعمر دا عمر وعثمان دا عثمان كانوا يستفتحون duk waɗannan ba limamai bane ba bayan manzo Allah ne ne liman bayan abubakar sewa bayan umar sewa duk waɗannan limamai in ma ka ce kafirai ne suna cikin wuta Allah zai kyale ka kisa duk wanda ke da wannan akida wallahi cikin wahala yake yanzu suna dukan kansu kama tafiya nesa suna tafiya ba ladan kwantana da za su samu sun ramma kansu azaba sun yi kansu azaba suna azabta kansu tafiya nesa su yi tafiya nesa ba lada ba jihadi bane ba kowai ba addini bane su yi ta dukan kansu kuma su yi ta kira suna kiran wa husaini ko husaini dan wane ne alhassan dan wane ne juya suka bambanta gazini shi yasa kullun cikin wahala suke ba za su tabarbuwa da wahala ba saboda sun je sun shiga cikin abin da ya fi karfinsu sahabai su sai na abakar umar usman sa'annan bayan an gama wannan rayuwar sun je allah aka ce radiyallahu anhum wa radu bayan an gama wannan allah ya gama wannan lissafin yanzu ku zo kuna tuna ma allah su wayannan ku ba musulmai ba akwai hankali ma cikin wannan قال أخبرنا أبو الحسن الشيرزي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو بكر محمد بن سهل القهستاني القهستنائي كهستا الكهستاني قال حدثنا أبو سالم هانئ ابن أحمد الرقي قال حدثنا أبو, الجوا... أبو الجواب أحوس ابن جواب قال حدثنا عمار ابن رزيق زريق عن العامش عن شعبة عن ثابت عن أنس قال yace an karbo daga sayyidina Anas dan Maliku Allah ya kara masa da yace sallaitu khalfa rasulillahi sallallahu alaihi wasallama nayi salla bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama nayi salla bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa khalfa abi bakrin na yi sallah bayan abubakarin wa khalfa umara na yi sallah bayan umar wa lam yajhar ahadun minhum bismillahir bi bismillahir rahmanir ba wanda ya bayyana bismillahir rahmanir sai dai a yi shi a boye ba wanda ya bayyana bai ce ba wanda ya faɗi karanta ba bayyanawan ake korewa amma karanta ana karanta sirran yanzu anas ya ce na yi sallah bayan kaza na yi sallah bayan aka gama wannan rayuwar shekara dubu da wani abu don Allah wani kuma ya zo yana wahal da kanshi yana makarshi azaba kafin ya je tarar da azabar lahira هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن حفص بن عمر عن شعبة وأخرجه مسلم عن محمد بن مثنى ومحمد بن بشار عن غندر عن شعبة عن قتادة قال وأخبرنا أبو الحسن الشيرزي قال أخبرنا زاهر ابن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك أنه قال يجي عن كربون سيدنا أنس تم مالك الله كرم سيدايتي قمت وراء أبي بكر الصديق إذا أنا قمت وراء أبي بكر الصديق ناس أيا باين أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان فكلهم كان لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إذا افتتح الصلاة با وانك بيّن بسم الله الرحمن الرحيم زي فار الصلاة قلت ما لن يتي ذهب أكثر أهل العلم من الصحابة يتي من ينصحب سنتي فمن بعدهم إلى ترك الجهر بالتسمية سكتي بزاء بيّن بسم الله الرحمن الرحيم شافية سنة بيّنها bal yusirru biha sai ka karanta bismillahir rahmanir rahim sirran sannan ka fara alhamdulillahi rabbil alamin minhum abu bakr wa umar wa usman wa ali wa ghayruhum sayyidina ali kansa ya yarda da sayyidina usman da sayyidina umar da sayyidina abu bakr kuma yana girmama su kuma ya yarda da tsarin da musulmai suka yi وهو قول إبراهيم النخعي وبه قال مالك مذهب إمام مالك والثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي وروي عن ابن عن an ibn abdullahi bin muqaffalin qala yace sami'ani abi wa ana aqulu yace mahaifina ya ji ni ina fadar cewa bismillahir rahmanir rahim fa qala ay bunayya yaji sai na ina bayyana bismillahir rahmanir rahim annan karanta fatiha yace ya bunayya iyyaka wal hadath eh ai lokacin abin na da dimi dimin sa ibin da yasa baka baka jin zafin wannan al'amari ya riga ya komai ya riga ya rikice wayanda suka zo suke so su karantar da kai su kansu su a rude suke eh a rude suke yanzu duk masu karantarwa masu waji masu menene sun fita kan hanya su kansu fada suke yi da juna wannan ya raddi wannan ya raddi kowa zai yi karatu ba za a samu nutsuwa da za a karantar da mutane su fahimta ba a'a sai abu ya tashi kamar tashin hankali kamar fada eh sai abu ya tashi kamar tashi hankali kamar an fada in ka kalli wanda aka yi wanda ke raddi da wanda aka yi raddi duk abin da suke a ɗauka ma dukkan su laifi suka yi ya kai laifin fir'auna ya kai fir'auna shi ne ce ana rabba kuma la'ana karshen mai kenan ma'alimtu lakum min ilahin gairi iyakaci ka cewa da ya yi bid'a abin da ke ba suna wani kaza kaza kaza kaza amma ce izhaba ila fir'auna faqula lahu qawlan layyinan la'allahu Allah bai san fir'auna faqula lahu qawlan layyinan in ya zama na fir'auna ce kula lahu qawlan layyinan to ina mai kace game da kowan ku duka ahlus sunna wa'azi kuke yi kowa na Allah da yaga kuskuren wane ya ta fada ya ta fada ya ta fada ka samu me wace bukatar taka za ta biya ba abin da za ka samu ba abin da shi yasa ake cewa kowa ya mai da hankali yayi karatu wannan karatu da kuke rena a zauna ana yi din nan fa ba karamin aiki bane in ba ka da abin da za ka fada ka zauna mutane suka baka masallaci ko ka samu masallaci wallahi ban da tashin hankali da fitina ba abin da don abin da kake da shi kenan wa kullu ina'in billazi fihi yanzahu wa kullu ina'in billazi fihi yanzahu ba haka bane ba shi yasa sai ka zauna ka yi karatu shi ne shi ka zauna awa ɗaya awa biyu kana karantar da mutane amma in ba karatun ne kai baka zauna minti duk abin da ka tara mutane kai rawani ko ba rawani ka tara jama'a ga loudspeaker ga masallaci a gina da kayan minti goma sha biyar sai abin da kake da shi ya kare kuma sauran awa daya sai ka yi mai shi kenan sai ka sauka kan hanya da fada da tashin hankali da zage-zage sai ka je ka yi course kowa na iya kowa zai iya ba shi da wahala ba abu ne mai wahala ba ya fi komai sauki to shi yasa ba su wa'azi da masu menene masu masu danganta kansu zuwa ahli sunna dan Allah wannan hali da kuke ciki ba daidai bane kuskure ne ba ku da wanda zai muku magana ne kowa malamin kanshi ne kowa shugaban kanshi ne kowa ya je karbar digiri ya isa kowa ya je ba haka ba haka rayuwa take ba haka sunna ba haka ake tallata sunna ba fa ba haka shekaru 30 muna wannan karatu akwai hadisin da bamu karanta ba haka za da hadarin hadisi za a karanta a wuce lafiya ba a tashin hankali to me yasa yanzu karatu ya zama tashin hankali da fitina tashin hankali da fitina duk abin da aka yi maka kake ganin ayi maka hankalin ka zai tashi ayi maka ayi mana ayi ma kowa ayi ma kowa to amma an ka kauce in ka kyale ya wuce fa in ka kyale ya wuce shi ke akwai lokacin da karo ta tashi ta yi zafi tsada wai an halatta jini na ba zage-zage da me laifi na saboda sawi ya ce bai halatta aiki da zahirin alkur'ani ba saboda aiki da zahirin alkur'ani shine ainihin kafirci li'anna al'amala bi zahir alkur'an huwa ainul kufuri abin da ya fada kenan yana cikin sawi ala jalalai tunan Allah wannan magana ko arna ya ji wannan magana ba zai ce ai ba daidai ba ba amma fadar wannan abin dukkanin aka tashi ba abinda ba a yi ba abinda ba a yi ba yanzu yana maganin ta kwana akwai wanda ya musunta cewa babu shi cikin littafin akwai wanda kuma ya iya maimaita wannan magana ya ce haka ne ta amma yana so ya tashi hankali mai so ya tashi hankali ki halin shi ya tashi hankali zai zo ya ga tashi hankali yana gudun tashi hankali ba haka bane ba ba yanzu kowa yana ganin tashi hankali yana gudun tashi hankali ba dole sai an yi haƙuri dole sai an yi haƙuri ba biyu ke muka fara karatu ba akwai wani bangare cikin biyu daji ne na ce daji masu ke cewa a gona to me gona mai daji duk ba gini ne ba ya gonaki ne ajujuwa goma sha biyu muka gina abubuwa goma sha biyu na jagoranci muka gina sai da muka gina muka gama kakaf a je a kulla wannan a je a kulla wannan a je a kulla wannan a je an zo na ce ku kyare musu sai ne na je aka nemi fili ba ai zai samu kuɗi shaguna zai aka kuce mai sai mai aka ce na ce tun daga ba abbatuwa ba ne tun daga bayan gidan rediyo har zuwa abbatuwa daji ne amma a dauke shi a sadaukar ba raya addinin musulunci nan da nan aka tsatsaga to a sai kenan Allah ji kan shi tun da a musulmi ne ba ya mutu musulmi nan da nan aka mazo ce tun daga gidan murtala har da zuwa gashi nan dukkan su an mai da su ana ta sayar su su ana samun kudi ina za ku da kudin ina wallahi tallahi wani abin samun shi da kai halaka ne ko ko masifa ce akan ka kai baka sani ba ka kyale Allah ka kyale Allah yayi abin da yafi dacewa da kai kada ka nuna iyawanka dabaranka kai kuɗi kake so kai mul ina zaka da su ina zaka da su ba inda zaka da su duk abin da ka tara abin da ya kulu mali mali banne ne maluka illa ma akalta waka sa riga ka mai da mai ba shi kenan ba ka kau da kai kai kaman baka sani ba kada ka bar kuɗi ya hada ka da mutane kada ka bar kuɗi ya hada ka da mutane duk abin da mutane suka yi kau da kai kyale shi to mun ce bukata ta biya ko ba ta biya kada ka yi tashin hankali ba yadda za a yi sai Allah ya jarrabe ka kai ma akan hanyar da kake din lokacin da kai za ka karanta da mutane kana fada musu lokacin da jarrabar ta zo sai ka manta kai ka shiga tashin hankali a to shikenan me kenan me kenan wane ne shugaban du'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yazo ya ya taso tun yana tashi ba a bashi manzanci ba suka ce Muhammadu al-Amin suka saka mai lakabi al-Amin da aka zo aka bashi manzanci ya taho da abin da ya fi komai kuma suka ce makaryaci ne mai boka ne sahiri ne makaryaci ne kaza kaza kaza kaza akwai tashi hankali irin wannan aka yi masa kira mai tsawo doguwar kira ya ayyuhan ladhi nuzila alaihi azzikr don Allah ka ji ya ayyuhan ladhi nuzila alaihi dhikr don Allah ko mahaukaci ji wannan zai ce jawabin na ai mai kyau innaka la majnun wanda aka saukar ma alqur'ani innaka la majnun aqalul bashar wanda yafi kowa hankali aka danganta shi sai me yayi sai hana me ba abin da ya hana ga da'awa tunda aka yi kuma manzon Allah tunda aka yi duniya ba a taba samun mutumin da ya zo da da'awa ana tun daga manzon Allah ya bar duniya shekara 1400 da na gashi hajjar ko ina la ilaha illallah muhammadur rasulullah ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah kara alqur'ani ko ina karatu ake masu hadda masu menene menene babu wani makhlukin da ya isa ce a a ba za a yi ba lokacin da ka tashi ka saka ka ce ba za a yi ba lokacin Allah zai nuna ma baka isa ba mutanen kasar za su taso su ce sai an yi wanda ba su yi dama sai su ce sai sun yi me manzo Allah bai hakuri da shi ba ba abin da bai hakuri da shi sa'an nan kuma gaggawan mai kake yi wacce da ita aka kafa addinin nan ta ci mauriyar addinin na na khadija ita ke abinci a aika manzo Allah da zara hira ya zai ce zammiluni zammiluni mai da mai da aji abin da ya faru ko ta ɗauke shi ta kai shi wurin warakatu ɗan naufal ibn abdul uzza ta ce ɗan ɗan wana ga wannan ga kaza kaza kaza kaza kaza ya ce me yake faruwa ya ce kaza kaza kaza ya ce abinda annabi musa ya gani kenan ina ma da zan zo ina da zai zama ina da kazar kazar ina da karfi in yukhrijuka qaumuka wai me kenan to da'awar manzo Allah manzo manzanci manzo Allah ya fara ne fa da hijira an fahimta ya an fara ne da hijira sai an yi iz yukhrijuka qaumuka sai ce awa mukhrijiyahum fitar da ni ma za su yi yace babu wanda ya taba zuwa da irin abin da ka zo da shi illa uziya ba haka bane ba kana da hakuri ba ka da hakuri kana da zafi ba ka da wallahi illa uziya mana manzanci risala an fara ta ne da hijira hijira na nan izi yukhrijuka qaumuka lokacin da mutanen ka za su fitar da kai yace fitar da ni ma za su yace ai ba wanda ya taba zuwa da irin wannan abin aka bar shi zaura lafiya ko ka na da littafa ko ka na da komai ka kulle masallacin ka ai kamsu salawati ka je kasuwa ka je kantin kwari ka je kana ko ko ka ci gaba da wa'azi sai an sai an bata ma ba haka bane ba kafi kowa zafi kana da zafi kamar transformer kana da sanyi wallahi sai an yi wannan abin kada ka bar wannan abin ya dakatar da da'awa ya dakatar da karantar da mutane su fahimta yanzu hanyar da ake biya na yada sana za a zo a sa mutane su kasa fahimtar me sunna me cece sunna kowa ya faɗi abin da yake so ba haka aka tafiyar da al'amarin ba an fahimta أي بني إياك والحدث قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر ومع عمر ومع عثمان فلم أسمع أحدا منهم يقولها فلا تقلها إذا أنت صليت فقل الحمد لله رب العالمين وذهب قوم إلى أنه يجهر بالتسمية للفاتحة الشافعية كنا سكتي ذاتي بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في ذاك بودي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وسورة جميعا وبه قال من الصحابة أبو هريرة مذهب أبو هريرة كنا وابن عمر وابن عباس وأبو الزبير وهو قول سعيد بن جبير وعطاء وطاووس ومجاهد وإليه ذهب الشافعي واحتجوا بما يا إسا اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم Allah